game da tawakkuli ayat da ibnu taymiya ya kawo wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu ko yana magana game da tawakkuli to yace wasidqul i'timadi abinda a gaskiyar dogara don ya fassara tawakkuli yace dogara ga wani abu shine tawakkuli in an ce ka dogara ga Allah to ka yi tawakkali ga Allah ma'ana ka dogara gare shi yace wasidqul i'timad gaskiyar dogara an ta'atame da Allah lahi shine ka dogara ga Allah i'timadan sadiqan dogara na gaskiya ba muna bara muna karuwa ba muna tare haithu yayin da la tasallu illallah ai mu wuce wanga o kasa ne wa famman lam ya'tamid 'ala Allah to famman lam ya'tamid 'ala Allah duk wanda bai dogara ga Allah ba wa atamada ala quwwatihi ya dogara ga karfi na yana ganin ya isar ma kai nai kamar irin tunanin mafi yawan mutane in bancin waɗanda Allah ya tsare yau Allah ya baka kuɗi ganin haka shikenan kai baka da bukatar komi ga kowa don a kafa ta kowa kana iya takawa mutum nawa na yi kuɗi yadda naka sun haƙari to ko ko ya mutu ya bar kuɗin dama kuɗi abkinsa in suna ga mutum guda yau kan mutu ka baɗa goma sha biyu an ka raba su nawa nawa kuwa zai samu su yayanka ba masu kuɗi ba ne sai dai wanda Allah yawa arziki zuwa gaba amma in suna gare ka kai ɗai to nan aka ce ma mai kuɗi kana da miliyan goma misali kaga kana da kuɗi ko to ka baɗa goma sha biyu a raba miliyan goma ga 'ya'ya goma sha biyu ka gani nawa ko miliyan miliyan ba ku samu to ko mazan da adda haƙe biyu balle na mata muna tare to balle duk kuɗin ma na haƙiƙa ne mutum ya yi su ƙari ya komo bai da ko ɗari ce fannin gida ne na gagar mutum nawa na yi to mi an na abin ga to to wannan koko in kar rika mukami kaza yau an zaɓe ka koko an baka mukami kaza na gwamnati kowa kana iya takawa don ganin haka yanzu ka wuce kowa baka san wani shi ɗin su kujerar nan ka hau ba komi daɗewa sai kashi da wani ya hau yaya ma za ka shida bisa gare ta Allahu a'lamu shin cikin mutunci za ka shida ko kore kare za a yi ma a fallasa ka a ce kayi sata akai ka gidan yari duk baka sai to me anna busa hanci shine yace fa man lam ya'tamid 'ala Allah duk wanda bai dogara ga Allah ba wata mada ala quwwati ya dogara ga karfi na yana ganin karfi ne yanzu ko babu taimakon Allah yana iya kaza abu kaza ba zai gagare shi ba to fa innahu yukhdhal za a tabar da shi sai Allah ya gwada mai kasawa tai wa dalilu zalika dalilan haka cewa duk ƙarfinka duk dukiyarka duk mukaminka duk komi naka kakka dogara gare shi ka dogara ga Allah ko kana da kyau hada da wanka kana da ƙarfi kuma ka mai da al'amari ga Allah to nan Allah zai ƙara ma ƙarfin nan ƙarfi sai ka rinjaya amma in ka ɗauka ƙarfinka ɗaya ko babu taimakon Allah kana iya yi to yanzu za ka samu matsala Allah zai kawo wani wanda bai kai ka bayar rinjaye ka muna tare dalilin wannan cewa duk wanda bai dogara ga Allah bai dogara ga ƙarshen zai tabe ma wa qalis sahaba abinda ya faru ga sahabbai ma annabiyin Muhammadin tare da annabin su Muhammadu fi gazoti Hunain ga yakin Hunain hina qala Allah ta'ala lokacin da Allah yace yace laqad nasarakumullah haqiqa Allah ya baku nasara fi mawadin kathiratin cikin wuraren yaki masu yawa wurare da yawa da kun ta yaki Allah ya baku nasara wa yawmu hunainin da kuma yinin hunain shi ma Allah ya baku nasara id id ajabatkum katharatukum lokacin da yawan ku ya kayatar da ku kuna ganin yau kan ku Allah bai kawo mala'iku ku Allah bai kawo gudunmuwa ba yawan mu ga munan ba yadda zai a rinjaye mu domin annabi ya hito da mutum dubu goma akan fata a zo a yi fatawa makka an ka zo mutanen makka sun haga ba su ya sun kai saranda kaga ba a yaƙi ba saranda sun kai to kaga ƙarfin manzon Allah da sojoji ne suna nan intact to sai mutanen makka kuma an ci garin yan sun ka musulunta to cikin sababbi sai annabi ya ce to da muna da kudurin bayan an gama da makka mu tai hunain akwai kahiran hawazin mu tai mu yaƙe su to maimakon mu koma mu koma dawowa mu tai dai a yaƙe su sai an ka shirya a tahi a yaƙin kafin hawazin hunayen sunan tafki ne inda an ka yi yaƙi kamar tafkin kwato kaga inda shewa ya yaƙi da yunfa na dalla to to shi ne sai bayan dubu goma da annabi ya hito da su mayaƙa da madina sannan cikin sababbin musulunta ga musulmi fatah makka an samu mutum dubu biyu kaga mutum dubu goma sha biyu ba su taɓa rundunar musulmi ba taɓa yawan dubu goma sha biyu ba kayan sannan to sai sun ka ce to yau kam ko allah bai kawo gudunmuwa ba cikin zukatan sun haƙudurta haka ba da baki sun kawaɗi ba iz ajabatkum kasaratukum lokacin da yawan ku ya ba ku shawa ya ƙayatar da ku haifu ƙalu haifu ƙalu bai cikin aya bayani na yake yi lokacin da sun kace lan nugulibal yawma min qillatin yau kan ba za a rinjaye mu ba saboda karanci inda inda an ka hito yan kadan muke to yau da kyakka hare su yawan mu sai dai hadisin da ifi ne to id ajabatkum kasaratukum lokacin da yawan ku ya ba ku shawa falam tuguni ankum shay'an sai ko da an ka zo sai yawan bai wadatar da ku da komi ba wadaqat alaykum al-ardu ƙasa ta yi muku kunci saboda halin da kun ka shiga bima rahuba duk da yalwatta ka sai in ka shiga tatarniya sai kaga duniya ta ga mai mawuri guda ko na dalla thumma wallaytum sannan kun ka juyo mudbirin kuna masu bada baya an ka koro kun ka sheko sun yi gudu yana hunain ko thumma anzalallahu sakinatu da Allah ya gwada muku cewa shi adda nasara ba yawan ku ba to sannan daga baya sai Allah ya saukar da natsuwa ta ala rasulihi akan manzonai wa alal mu'minin da kuma mu'minai ku kenan sahabbai wa anzala junudan Allah ya sauko da rundunoni na mala'iku lam tara waɗanda ku ba ku gansu ba dada sai an kore hawazin nasara sai ta komo ta ku sun kaban matansu da 'ya'yansu da dukiyoyin tun da wawa yana duk sun hito da su sai kun hakwashe ba a taɓa samun ganima ba inda ka cire khaibara irin wadda an ka samu ga yakin hunayen to ka gani kaga yawan suna rude su ran nan ko sai Allah ya nuna musu ai ba yawa addana nasara wa man nasaru illa min indillahi da kakka taba dogara ga karfin ka kakka taba dogara to ai ina da wa commissioner ko ina da aboki famanan sakatare ko ina da dan uwa dan majalisa a ko ko gwamna ai classmate dina ne kaza a wannan duk ba ta yi dogara ga Allah shi Allah ko baka san gwamnan baka san kowa ba shi zukatan ga shi in ka dogara shi zai jawo su to su yi ma aiki amma in ka dogara ga sanayyarka sai ya juye ka da Allah ta kasha min kai da Allah kullum ka dauko matsala ka tawo min da ita sai ya kore ka shikenan sai ka gano dogara ga wani ba abin kware na ba wa man tawakkala ala Allah wanda ya dogara ga Allah ko walakin sai dai lam yaf'al sababa bai aikata sababi ba bayan ka dogara ga Allah sannan kuma ka riki sababi na dogara ga Allah annabi ya ce duk wanda ya zo shiga gida ya ce bismillahi to shaidan ba zai shiga gidan nan ba to kuma sai ka kulle gidan kullewa ba shi kana barawo ko wanda ya taho kashin ka shiga ba amma dai kaga rikon sababi ne wanda ya dogara ga Allah amma bai aikata sababi ba allazi azina Allah fi sababin da Allah ya izini ga abin nan to fa huwa gairu sadiqin ba mai gaskiya bane cewa ya dogara ga Allah ashe kenan rikon sababi yana cikin tawakkuli ga Allah muna tare wakewar kasuwa ga hakika Allah to sai ga ta ni Allah ya sami da kuma shi karo don haka ban shan magani a shan magani ai sababi ne ko baka sha magani ba Allah na aiwar kashe ka amma dai annabi yayi umarni a sha magani yace tadawu fa inna Allah lam yaj'al dan illa ja'al lahu shifaan alimahu ma alimahu wa jahilahu man jahilahu ku nemi magani Allah bai sanya wata rashin lafiya face ya sanya magani gari ba cutar da bata da magani duniya babu ta wanda ya san shi ya san shi wanda bai sani ba kuma ya zanna cikin jahilci iyaka ka ce baka sani ba amma babu cutar da bata da magani muna tare to don haka wanda ya doce ya dogara ga Allah amma ya kirkon sababi fa wa gairu sadiqin ba mai gaskiya bane bal inna adama fi'il asbabi rashin aikata sabubba safahun wauta ne fil aqli ga hankali wa naqasun fid dini kuma nakasa ne ga addini la'annahu da'anun wadihun domin suka ne bayyananne fi hikmatullah ga hikimar Allah riƙon sababi yana daga cikin hikimar Allah wa tawakkulu ala Allah dogara ga Allah huwa shadarud din shine rabin addini kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa yana cewa iyaka na abudu Allah gare ka kawai muke bauta wa iyaka nasta'in kuma gare ka kawai muke neman taimako wal isti'anatu billahi ta'ala abin ga neman taimako ga Allah madaukaki hiya samaratu tawakkul shine fa'idar tawakkuli fa'idar da aka in kan dogara ga Allah to shikenan sai Allah ya kawo magudunmuwa ta fa'ida shine samara ba 'ya'yan itace ba kamar yadda Allah ke cewa ƙarshen suratu hud yace fa abuduhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna lahu ma ya farkon aya yake lahu ma fis samawati wa ma fil ardi aya ta ƙarshe ina ita ce ta ƙarshe ta suratul suratul hud lahu ma fis samawati wal ardi wa ilayhi yarji'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'maluna fa'budhu ka bauta ma Allah wa tawakkal alaihi kuma ka dogara gare shi ni na dogara ga Allah ba an ce tun kahin mutaho duniya an rubuta in dan wata nake na alto na dogara ga wannan don haka ba sai na yi sallah ba kai daidai baka dogara ga sallah sannan dada ka dogara ga abin da an ka rubuta yace wal hada saboda haka fa inna man tawakkala ala ghairi la duk wanda ya dogara ga wani Allah la ya khalwa min thalathati aqsam ba za su wahinta daga kashi uku ba dogara ga wani Allah abin ya kasu kashi uku ba zai fita daga babu na hudu awwalan na farko an ya tawakkala mutum ya dogara ya yi tawakkuli tawakkul itimadin tawakkuli na dogara wata abudin da bauta tawakkuli na dogara da bauta kamar ka dauka an ce maka akwai in ka bishehi wane to gobe kiyama zai saka aljihu ya kai ka aljihu shikenan kai ka dogara ga wannan baka sallah baka azumi baka komi shehi zai saka aljihu an ce duk wanda ya karanta salatar ko da shudi gudana to ko da sarkoki sai an same sarkoki ko bai so an ja shi an kai shi aljanna in ce ba shiga aljanna da sarkoki in kaga an samu to sarka lahira kan wuta an kai da shi da maramin ƙarya dan guntuna shudi guda kai irin salatul fatiha ko da sarkoki ne sai an same an kai ka aljanna daga sai ka yi zaman ninka ba akwai waɗanda adda wannan ra'ayi ba da sallar ku da azumin ku ba shi ya kai ku sun shehi sun da kuka wa shehi ɗaya ya isa ka gani to shi at tawakkuli na dogara da kuma bauta muna tare to fa hadha shirkun akbaru irin wannan irin wannan tawakkuli da aka wa wani a dogara gare shi da kuma bauta to tawakkuli ne na shirka babba mai fitarwa ga addini ka an yi atakida kamar mutum ya kudurta bi anna hadhal mutawakkala alaihi almutawakkal bi fatahil kafi wanda ake dogara gare shi almutawakkil bi kasril kafi shi an mai dogara mutawakkilu ismul fa'il mutawakkal kuma ismul maf'ul kun bambanta su yanzu kamar mutum ya kudurta bi anna hadhal mutawakkala alaihi wannan da ake dogara gare shi fahuwa ladhi yajlibu lahu shine wanda ke jawo mai kullu khairin kowani alheri wa yadfa'u anhu kullu kuma shi ke tunkuɗe mai kowane sharri kamar da itiqadin sufaye ga shehun nan su yu'di wa yamna'u wa yaslubu faman ka mithluhu fi dhaz zaman shehi shi ka basuwa in ka gane ka da arziki shi ya baka wa yamna'u kuma shi ke hanawa in ka ga baka da arziki shehi abba ya baka shi ya hana ma wa yaslubu kuma in kana da ya kare shi ke kwacewa duk aikin shehi na wa almu'di Allah wa almani'u Allah to sai an ka dauko an ka ba shehi don haka ga baka ji ba gani ga abin da ya shahi dari kannan ta shehi don shi ka basuwa arziki wanga shehi ka basuwa ɗaya Allah ka basuwa mata Allah shago Allah ba an yi buki nan duk sun ka faɗi haka nan duk komi aka gani gare su Allah ka basu to shehi ka basu to kayan a haihuwar shehi waɗanda abubuwa mutane sun yi su wabba waɗanda ita uwar shehi kayan ta haihuwa ka ba ta arzikin da an gare ta wabba ta da uba ne da kaka ne wabba su kawai da ya nuna shekaru wannan kuma mutane sun yadda shi ya zama tun na iya ɗauku dukiya ta duka ya ba su ga harkar ɗari kan nan don ya ɗauka shehi ya bashi kuma zai koma kawo wata kaji kaga wannan an aza shi bisa kujera Allah to ina yake fa yufawwidu amrahu ilay don haka sai ya juyar da al'amari ne zuwa ga shi wanda ya kudurta shike basuwa shike hanawa shike kwacewa tafwidan kamilan juyarsuwa cikakka fi jalbil manafi ga jawo amfani wa daf'il mashi yasa ka ha ganin waɗannan yi itikadi shehi gidansu nan falin gida sai an sa hoton shehi shi ka tsare gidan nan daga wata shi ka tsare gidan nan daga barayi in akwai hoto ne hoto ne faɗai hakan gaga shago a sa hoton shehi hirzi ne daga wuta da gobara da barawo ga mashin ko mota a sa ba a hadari har daga jikinsu kwarai ko ya ka hauka ku baka kerin kaji da rashin wayewa to ina yake to ina yake ya ce fayuwa fi da amrahu ilayya juyar da al'amari ne zuwa gare shi tafwidan kamilan juyar su akan malalla cikakka fi jalbil manafi ga jawo amfani wa daf'il madar da tunkuɗe abin da ke cutarwa ma'aƙatira ni zalika tare da haɗa wannan bil khashiyati da tsorowar raja'i da ƙauna yana tsoron shi ya saba mai shi gane kan iya saba mai wani abu zai faru gare shi muna tare wala farka baina an yakuna mutawakkalu alaihi babu bambanci tsakanin shi wanda ake dogara gare shi ya kasance hayyan rayayye ne au mai yitan ko matacce duk dan adam din da kawwa wannan itikadi ka zama mushriki yana da rai ko bai da rai la'anna hadha tafwir domin wannan juyar da al'amari la yasihu bai inganta illa lillahi sai ga Allah thaniyan nau'i na biyu an ya tawakkala ala ghairillahi shi dogara ga wanda ba Allah ba bishe'in da wani abu minal itimadi na dogara lakin sai dai fihi imanin yana da imani bi annahu sababin cewa wannan da ya dogara gare shi sababbiya ne kawai Allah shi an mai amma dai kuma bai iya ta san ma Allah sirri sai tare da dogara ga wanga wa annal amra kuma ya kudurci cewa al'amari ilallahi yana ga Allah ka tawakkul kathirin minan nas kamar tawakkulin da yawan mutane alal muluki wanda suka yi ga sarakuna wal umara'i da shugabanni fi tahsil ma'ashin ga tabbatar da abubuwan rayuwarsu kana da mai gida sarki ko kana da mai gida gwamna da sauransu baka iya rabuwa da shi don ganin haka abinci ka gare shi yake hitowa muna tare fa hadha nau'un min ash-shirk al-asghar wannan nau'i ne na shirka karama babban laifi wanda amma bai fitarwa daga addini Salisan nau'i na uku an ya tawakkala ala shakhsin ya dogara ga wani mutum Allah annahu na'ibun anhu akan cewa na'ibi ne gare shi me na'ibi wakili kai kasa shi ya wakilce ka wa anna hadhal mutawakkila shi wannan wanda an mai dogaro kai da kan dogara gare shi fauqahu kana saman wanga da ka wakilta muna tare baka dauka waɗancan duk sun dauka waɗancan da sun ka dogara gare su sun hi su to amma wannan na uku kai da ka dogara gare shi ka hi shi kai kamar yanzu misali da Allah ga kuɗi ta kasuwa ka sawo mai abu kaza yanzu na dogara gare ka akan ka sawo mai abincin da ni kaso da ni da kai wa abbabba da mai aiki da wanda aka aiki wa abbabba ga haƙiƙa ne wanda yayi aiki ma dalla saboda girman da an gare ni gaishe sa na aike ka ma dalla to kaga nan babu wani abu na superior ni mo superior bisa gare ka to irin wannan tawakkuli bai da illa ka tawakkulil insani kamar dogaron mutum alal wakili akan wakili nai fi bai'in ga sayar da wani abu wa shira'in ko sayan wani abu wana huhe ma ko abin da ya kama da su mai mata da kulluhun ya ba daga duk abin da mayewa take shiga nai fahada jaizun wannan halin ne ga shari'a wala yana fi tawakkul ala Allah kuma irin wannan tawakkuli bai kore tawakkuli ga Allah wa qad wakkala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu annabi ya wakilta sahabbai ne fil bai'i ga sayda abubuwa wa shira'i da sawwasu wa nahwihi ma da abin da ya kama da wannan to wannan tawakkuli shi a halal wa ƙaunuhu faɗa ta yi wa tawakkal alal hayyin lazi la ya mutu ka dogara ga rayayyen nan wanda baya mutuwa shine Allah ya ƙulu na suna cewa innal hukuma idza ulika bi wasfin lokaci yayi to mu tsaya nan to to shikenan wa qawluhu ko to Allah kai muna rai jibi Allah ya sa muna